بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير الحميس هدوغ وتر رمضان شكرا تدبود الهدى 45 bayan hijiran ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 14 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2024 wannan shine majalisi na 12 cikin jerin giyan majalisai na watan Ramadana mai albarka na shekara ta 1445 daga littafin akhta'u wa mafahim fi shahr Ramadana yajibu an tusaha mala ya gama mana da mas'ala ta 14 game da hukuncin mutumin da ya yanke ya yanke shawara a zuciyarsa cewa ba zai iya azumi ba to wannan azumin shi ya kare kamar da muka ji daga malamai to akwai wata mas'ala da aka yi tambaya akai yana ga ya kamata ta shiga cikin tasjili shine mutumin da yayi niyyar tafiya sai ya kwanta bacci yana tunanin gobar safa zan yi tafiya saboda haka ya yanke hukuncin ba zai yi azumi kuma har yawa yi gari ba tare da wannan niyya ta azumi ba sai kuma wani dalili ya hana tafiyar to wannan ma bai da azumi saboda lam yubayyitin niyya amma idan ko ya kwana da niyyar azumin duk da zai tafiya ya ya ya zabi daukan azima bai zabi rukusar ba sai tashi da azumin sa da tunanin cewa zai yi azumin in ya so in tafiyar ta yi wahala in ya ji wahala a tafiyar daga baya ya yi tunanin karyawa amma dai da safe yana azumin shi to wannan ko ya tafiyar ko bai yi ba azumin shi nan tunda ya kwana da niyyar azumi kuma ya dauki azumi idan kuma tafiyar ta fasu to kaga bai da uzurin ma da zai ce in na ji wahala in karya sai kai azumin shi lafiya wallahu alam wannan mas'ala ta 15 da zamu tashi akai ita ce batu game da hukuncin wanda ya wayi gari da janaba shin azumin shi nan ko baya nan ma hukumu siyami man asbaha junuban ina hukuncin wanda ya wayi gari da janaba da safe ranar Ramadan wato an kira kiran sallah na biyu bai yi tsarki ba tsarkin tarayya da iyali ko tsarkin janaba ta mafarki na gwauro misali to ina hukuncin wannan azumin na wannan wurin malam yace siyamu man asbaha junuban sahihun bin nass wal ijma azumin mutumin da ya waye da janaba azumi ne ingantacce da nassin hadisi da kuma ijma'in malaman musulunci wa hadha yakunu fi man adrakahu al-fajr wa huwa lam yaktasil ba'd min al-janabati aw jima'in aw ihtilamin min al-janabati min jima'in aw ihtilamin yace mutumin da ya wayi gari asubahi tayi yana da janaba a jikinsa sakamakon tarawa da iyali ko sakamakon mafarki aw ihtalama athna'an nahari wa huwa sa'im ko kuma baccin rana ma ya kwanta kawai sai ya mafarki lokacin azumi aul ha'id ko mace mai haila wan nufasa mace mai mai jego idan qata addamu qabla al-fajr sai jini ya dauke mata kafin asubahi wana wata siyama kuma ta kudirce za ta yi azumi washe gari walam taktasil amma ba ta samu zarafin yin wanka ba har asubahi ta yi kullu hadha sahihun wala shay'a alayhi duk wannan azumin su lahiya lau babu komai akan su fana aishata wa ummi salamata radiyallahu anhuma waɗannan mata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aisha da ummu salama Allah ya kara musu yadda suka ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yudriku al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaktasilu wa yasum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance wato janaba takan riske shi ta hanyar kwanciya da iyalansa har asubahi tayi kuma asubahi takan riske shi yana da janaba kuma ya tashi yayi azumi ya tashi da azumi bayan yayi wanka bayan fitowa alfijir wannan hadisi ne da bukhari da muslim suka rawaito shi wannan lafar imam muslim ne hadisi ne tabbatacce wannan kalal ijma' ala sihhati siyami man asbaha junuban daga cikin malaman da suka nakalto cewa mutumin da ya wayi gari da janaba azumin salahiya law da akwai ibn al-arabi wato al-imam muhammad ibn abdullah ibn muhammad ibn al-arabi al-ishbili mashahurin malamin nan cikin malaman kasar Andalus wanda ya rasu shekara ta 500 da shekara 43 da shi wan Nawawi da al-Imam Muhyi Sunna Muhyi Muhyiddin An-Nawawi da ibn hajar da al-imam al-hafiz ibn hajar a cikin fathul bari cikin mujalladinta na ainihin hudu a rahmatullahi alal jami' Allah ya gafarta musu gaba daya ga magana ibn al-arabi malam yace qala ibn al-arabi rahimahullahu idza jawwazna lahu al-wata'a qabla al-fajr inde ya zama an halasta wa mutum tarawa da iyalinsa cikin dare kafin al-fajr fa fi dhalika dalilun ala jawabi tulu'il fajr wannan yana nuna halascin wato ya kai alfijir da janabarsa wani yana cikin littafin shi na ahkamul qur'an cikin mujalladi na farko cikin tafsirin suratul baqara wa huwa ja'idun ijma'a rizkan shi asubahi da janaba ya halasta gare shi wa qad kana waqa'a fihi bayna sahabati radiyallahu anhum kalamun da can sahabbai sun samu tattaunawa akan wannan mas'ala bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayi wasu sahabbai tambaya sai suka ce duk wanda ya wayi gari da janaba ba yi da azumin wannan ranar sai ya rama kuma akwai hadisi ne sahihi da yabo da haka yana cikin Bukhari da Muslim to sai aka tattauna akan lafazin sa shine aka je aka tambayi su Aisha suka ce a annabi yana yin wannan abun kuma yayi azumi a summa stagara al-amru ala annahu man asbaha junuban fa inna sawmahu sahihun hadisin da yazo lafazin cewa daga Abu Hurairah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man asbaha junuban fala sawma alaihi wanda ya wayi gari da janaba ba shi da azumi so daga sai malamai suka tafi neman ya za a yi taujihin hadisin wasu suka ce mahmulun alal akmali wal afdali a dauka cewa yin tsarki kafin asubahi shine abin da yafi cika ladan azumin shine abin da yafi falala saboda wanda bai yi tsarkin ba har asubahi ta yi ya dan gibare wani abu daga cikin ladan shi shine ma'anan falasiya ma'alai wasu suka dauki wannan fasara wasu kuma suka ce a'a mansukhi ne farkon musulunci ne amma ƙarshe an daina aiki da shi saboda ga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almuhimu dai malamai suna aiki ne da waccan magana ta cewa falashiya alai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wayan gari tare da janabasa ba tare da ya fasa azuminsa wa qala nawawi rahimahullahu ajma'a ahlul hadhihi al-amsari ala sihhati sawm al-junubi sawa'un kana min ihtilamin aw jima'i imam nawawi shi kuma yake cewa malaman garuruwa malaman kasashe malaman birane sun hadu akan cewa azumin mutumin da ya waye gari da janaba ingantacce ne sawa'un ya samu janaba ne ta hanyar mafarki cikin dare ko ta hanyar jima'i a cikin dare وقال ابن حجر الإمام الحافظ ابن حجر شكما يكتشوا قد يهتلم بالنهار فقد يهتلم بالنهار أنا إيا سامن مفركي درانا فيجب عليه الغسل أبن ديكي وزبا أكنس شيني يتاشي يتركي ولا يحرم عليه الصوم أزمش بلالا تشيبا بل يتم صومه إجماعا أزمش ذي تشكاش بسا إجماعي فكذلك إذا احتلم ليلا فهكذا إن مفركي ماذا دلري بل هو من باب أولا yana ƙoƙarin sharhin wancan hadisin na cewa na na hadisin Abu Hurairah din can yace in an ce wanda yayi mafarki ba yi da azumi to ina kuma ga wanda ya mafarki da rana tsaka kaga shi ya riga ya dauki azumi saboda haka azumin shi nan sai ya je ya tsarki ya ci gaba da azumin sa haka to in ko aka ce wanda yayi mafarki da rana azumin shi nan min babu aula wanda yayi mafarki da daddare to kuma da daddare baya ga mafarki dama shi ba sai ba sai ka halarta wa kanka ba zuwa kawai yake amma kuma shari'a ta halasta wa mutane zuwa gun iyalansu da daddare alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fal'ana bashiruhun wabtagu ma kataballahu lakum kaga daga nan da aka halasta bayan kaddiyar su Umar to da haka tunda kuwa aka halasta zuwa gurin iyali abinda zai faru bayan jagun iyali shine janaba to mutum na iya samun kasala ko ya samu kanshi a halin cewa ya ya riski janaban ne gabda sahur gabda lokacin yin sahur wataƙila ya shagaltu da cin abinci ko wani aiki har a asubahi ta riske shi ba tare da ya yi wanka ba sau da babu komai a kan shi sau da kuskure ne a ɗauka cewa mutumin da ya yi janaba cikin dare azumin shi baya sai dai kawai ya yi sauri ya kau da janaba wannan kowa cikin azumi ba ana so da zarar mutum ya janaba ya marmaza ya kau da ita don ya samu kamalar tsarkin shi wallahu ala sai mu ɗauka kan matsala ta goma sha shida ita ce ma hukumu man tsala alaihi alfajru aw sami'a al'adhana wa fi famihi ta'amun aw fi yadihi al'inaw hukuncin mutumin da yaji alfajr ya keto ko yaji kiran sallah na biyu a bakin shi ga wani abinci ko kuma ga wani a cikin kwano a hannunsa yaya zai a da farko ya kamata ladanai su zama suna da kan gado jama'a in kana ladani musamman a irin anguwanni da garuruwanmu da mutane duk daga ka'idojin shari'a ta bayar mutane ba su ma san su ba mutane sun dogara kacokan da ladanai sun dogara kacokan da agogunansu da sauransu to ya kamata ladani ya zama ya taka tsantsan musamman irin masallatan nan na anguwa da ake kowa yake jiran ya ji kiran sallarsu da su ake irin masallacin mu dinnan da anguwan da shi ake jira a daina cin abinci shi ake jira a sha ruwa ladanai sai kun zama kuna da nutsuwa kar kai ku ga duru-duru ko kuma kai kana jin yunwa ka je kai ku kwalla mutane kiran sallah lokaci bai kuma wallahi suna yin wannan abu da dama ladanai suna yin kiran sallah kana duba sai ga hayin da rana bata faɗi to duk wanda ya sha ruwa alhaki akan ka magana ta gaskiya ka dinga tana alhakin ɗaruruwan mutane da ke anguwa waɗanda suke jiran su ji kawai ka ƙwalla kana cewa Allahu aka kafin kai ƙarshen kabaran ta farko kawai sun dila da ruwa a kofi sun kama sha so idan lokaci ya zama ladani kullum yana kula da lokaci kuma lokacin nan gashi na alfijir ne matsalar shine gine-gine ne sun yawa dogaye ba a ganewa to za a isti'ana da duk abin da ake isti'ana da shi babu laifi amma dai abu asali ana iya isti'ana da agogo don taqrib a isti'ana da kalanda don taqrib amma dai abu abin da yake shine asali fita alfijir shuruki abin nan duluki gurubi da wane ne da shari'a ta ambace su kamar da malam Hussein rana ya tattauna a cikin muhadarar sa da ya akan lokutan sallah yana da kyau duk mu san wannan musamman idan kai dalibin ilimi ne ya kamata ka san wannan ba ga magarin mutum bane kai to mutum yana cikin cin abinci dama ya daga cikin sunnoni jinkirta sahur a yi shi gab da lokacin sallah ya zama da ka gama sahur ɗinka ba ka da wata bukata in banda tashi ka yi nafila ga katal fajiri ka tafi masallaci ba za ka bukaci zuwa ga komawa bacci ba ko kuma wani jira haka ake so sahur ɗinka ya zama gab da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam an ce yakan bar sahur galibi gwargwadon karanta aya 50 to kana cikin cin abinci kawai sai ka ji kiran sallah ko kuma kaga alfajir ya keto ga wani a bakinka ga na kwano to ina ya za a yi man tsala alaihi alfajr athani aw sami'a adhan alfajr athani wa fi famihi ta'amun aw fi yadihi alina'u faqad ikhtalafa ahlul ilmi fi hadhihi almas'alati ala qawli wanda yaji an kira sallah ko alfajir ya keto mai da abinci a bakinsa ko kuma da abinci a hannunsa ya riga ibo a cokali wannan ko yana rike da ledar shi ta fiye wata ko kwalbar shi ta zoɓo to wannan an samu sabani tsakanin malamai alƙaunul awwal qalu yajibu alaihi an yalfadhu wasu malamai suka ce na bakin naka ma dole ka firzar da shi wa yutimma siyamuhu azumin ka kuma yayi fa in ibtala'ahu in ko ka sake ka haɗiye batala siyamu suka ce azumin shi ya baci wa hadha bi ittifaqil madhahibi al-fiqhiyya al-arba'a wannan shine abinda mazhabobin can guda hudu al-hanafiya kamar yake cikin al-mabsut da malikiya kamar yake cikin hashitud da suki da shafi'iyya kamar yake cikin majmu da hanabila kamar yake cikin al-insaf na al-mardawi duka suka ce wato in ka sake ka haɗiye wannan loma wadda sai da ka ji kiran sallah tana bakinka bata shiga makogoronka ba azuminka ya lalace wa huwa qaul ibn hazmin ibn hazmin shi ma ita ce maganar sa kamar yake cikin muhalla haka nan ibn qayyim shi ma wanda ce magana sa kamar yake cikin littafin tahzibu sunani abi daud wasadallu wadannan malamai gaba da Allah gafarta musu suka hujja da fadin Allah madaukakin sarki wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr thumma atimmu siyama ila al layl suka ce Allah ya fada cikin suratul baqara cewa ku ci ku sha har farin alfijir ya bayyana daga baki sannan ku cika azumin ku zuwa dare waju dilala annallaha bahal akla wa shurba ila tulu'il fajr Allah ya halasta ci da sha ne zuwa fitowar rana fitowar alfijir thumma amara bil imsaki anhuma ila al-layl yace daga nan kuma a rike baki kai kuma yanzu lokacin yayi baka rike ba na biyu suka ce an Aisha radhiyallahu anha anna bilalan kana yu'adhdhinu bilayl bilal yana kiran sallah ne da daddare fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace kulu washrabu hatta yu'adhdhina ibn ummi maktub ku ci ku sha har sai ibnu ummi maktumin ya kira sallah fa innahu la yu'adhdhinu hatta yatlu al-fajr shi baya kiran sallah sai alfijir din ya fito sai an ce mashi ma tashi ka kira sallah alfijir ya fito rawahu al-bukhari wal lafzu lahu wa muslim wa rawahu al-bukhari muslim min hadisi an ibn umar radiyallahu anhu wannan shine ra'ayin malamai na farko ra'ayi na biyu qalu suka ce yustasna min adillati al-imsaki hadhihi al-mas'ala can da aka ce a barcin abinci wa kulu washrabu hatta yatabayyana da wannan hadisi suka ce haka suke amma za a togace wannan matsala ta dabanci abinda aka hana shi ne bayan alfijir ya keto ka fara kai initiating cin abinci sabon abinci ko ka ƙara akan wanda ke hannunka ko wanda ke bakinka wanda yake bakinka ka riga ka tsira da shi wanda yake hannunka ka riga ka yi niyyar kai shi baki suka ce to ban da wannan amma na cikin wani kwano daban ko ka je ka ɗebo a tukunya a ƙaro maka wannan shine aka hana suka ce mene suka ce faqad fa idza kanat luqmatu fi famihi abinda ke cikin bakinka yabtarewa haka hadiye kawai wala haraja alaihi fi zalika babu laifi akan shi game da haka wa kadhalika idza kana al-ina'u fi yadihi idan wato ya zama cewa ƙwarya ko kwano tana hannunsa wa fihi ma'un a cikin wannan kwanan akwai ruwa aw labanun ko nono aw asirin ko juice aw ta'am ko nau'i na abinci faya a minhu bugayatahu to ka ci iya ka biduni ziyaratin alama fiye da ba tare da ƙari akan abin da ke cikin wannan kwanon abin da ke cikin kwano wanda yake hannunka ko wanda yake gabanka na ruwa ko madara ko juice ko abinci ko wani abu makamancin haka to kana iya ka ci ka na wannan abincin yace wasadalu bi hadisi abi hurairah radiyallahu anhu suka kafa hujja da hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace idza sami'a adukum nidaa wal ina'u ala yadihi fala yad'ahu hatta yaqdi hajatahu min Nabi sallallahu alaihi wasallama yace idan ɗayan ku ya ji kiran sallah kwanan abinci yana hannunsa to kada ya aje wannan kwanan abinci sai ya biya bukatarsa wannan hadisi ne sahihi rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa ghayruhum qultu ni ko malam ba musu sai na ce wa hadal hadisu wajahu ulama bi da tawjihat malaman da ba su ɗauki zahirin wannan hadisin ba sai suka kawo mashi fassarori daban-daban warraji huwa al'amalu bi zahiri amma abin da yake rajihi shine yadda annabi faɗi wannan magana a batta haka amma mutum ya takaito a iya wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kada mutum ya faɗaɗa wannan rukhsar zamu ji batu akan me yasa akai wannan sassaucin kama kala al-allamatu al-albani rahmatullahi alaihi wa ghayruhu yana cikin tamamul minna shekul albani ya faɗi wannan wa qala ash-shaykh muqbil al-wadi'i rahmatullahi alayhi man sami'a an-nida'a wal ina'u ala yadihi yajuzu lahu an yashriba minhu bi sharti an yakuna al-ma'u ala yadihi wanda yaji kiran sallah ruwan yana hannunsa kofi na hannunsa ya halasta ya sha rukhsa ce ya halasta ya sha amma da sharadin ya zama ruwan yana hannunka kuma haka hadisin yace wal ina'u fi yadihi hadisin ya ce na hannu banda wanda za ka ɗebo a randa ko ka rakato daga firji ko ka ce a miƙo maka banda shi an malluku matullaci fi famihi fala yulkiha karya yadda wato karya tofar da abin da ke cikin bakinsa walluku matullaci laisar fi famihi fala ya akul minha fala ya akul sha'a minha wanda kuma bata shiga baki ba karya ci wannan ita ce fatawar muqbil wa qala shaykh ibnu uthaymin rahimahullah hadha min babir rukhsa cewa da aka yi a ci abincin al'uthemin Allah ya gafata mishi ce sassauci wa huwa annahu lammashtar da ta'alluku an nafsi bi hadhal ma'il marfo a ɗabi'a ɗan adam zuciya shi tana ta'allake da abin da ya riga ya sa a kwano ko ya ɗebo a cokali ko gashi zai kurɓa daga kofi ran shi ya riga ya biya wa wannan abincin yana da wahala a ce ya bari sai aka sai aka ce to ba komai ya ci wa nadhir zalika irin wannan shine la salata bi hadarati ta'am ba a yin sallah an aje abinci wala huwa yudafi'u al-akhbathani ko kuma wanda fitsari ko bayan gari yake tunkudar sa kamar yake cikin sayo muslim da hadisin na oke rakhasalahu shari'u ko an yaqdiya nahmatahu min sai shari'a ta mai sassaucin cewa to ya biya buƙatar yunwarsa wa in kana fi waqtin yumna'u minhu koda ko lokacin da aka hana ni wa nadiru zalika shine wannan da muka karanta aw idha hadara al-asha'u wa uqimatu as-salatu fabda'u bil asha annabi ya ce a cikin hadisin bukhari da muslim idan lokacin sallah yayi kuma aka kawo abinci to ku fara da abincin to da haka ruksa ce aka yi game da haka in misali aka kira sallan kaga cewa ai ka riga ka ci abin da zaka ci ba dole bane sai ka ci ka bari shi yafi shine ka dauki azima kenan amma idan kana da bukata wannan dake hannunka ko wanda ke bakinka ko wanda ke cikin kwanan da ke gabanka an riga an zuba maka to wannan yana cikin abin da zaka iya ci shi ma me zaka ci hajatahu bukatarka ina fata mun fahimci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi da Allah ya aiko da shari'a shi yace ai haka karka zo na kekeye a ranka manzala sallallahu alaihi wasallam shi yace babu lafi ai haka saboda karka ji kekeye a ranka idan kana son ka guje ma wannan to sai ka ci abinci akan kari kanka bari ya lokaci ya kuri sannan ko ba daidai bane mutum ya jinkirta har sai gabda wato dan yana so wai shi ya ci banza sai ya bari sai ya kama sura minti uku fito alfijir sai ya ce ya fara sahur yanzu ba daidai bane wannan hila ce kuma shari'a ta san abin da kake Allah ya sani ana nufin yanzu wannan wanda ya samu kashi a cikin wata damuwa ne ko wani kunci ko wata makara ya tashi yana cikin cin abinci sai kuma haka ya faru ko kuma a zamanin nan na gas an tashi za a dumama abincin kawai sai gas ɗin ya gare kafin a wata dabara a je makwabta a aro gas ko a ciro gawayi a fifita shi lokaci ya kusa ƙuriya saboda haka za ku fara sahur ɗin a ƙwararren lokaci to wannan duk shari'a ta kalla kuma bisa ka'idan nan ta cewa azumi ana son a samar da mutane sauƙi ne shi kanshi sahur din a ai cikin sauƙin da aka yi ne azumin wasu wasu al'ummomi na baya babu saura a cikin shi mu amma na sahur yana da gaskiya abinda aka kebance mu da shi kuma aka yi atacin lada mai yawa a kansa kaga dai cin abinci ne zaka ka samu ƙarfi amma aka ce akwai albarka akwai lada malam yace a وأما ما يفعله بعض الناس إذا أذن قدم الصفورة هذا لا يتفق أبدا لا مع الحديث ولا مع نص الآية abinda wasu suke suna ji ana kiran sallah su fara cin abinci to wannan bai dace ba ba daidai bane aya bata faɗa ba hadisi bai faɗa ba malam yace fa nasihati lil ikhwan nasihata ga ƴan uwa musulmi anna kulla shaksin al'ana biyadihi sa'a kowane mutum yanzu yana da agogo a hannun shi yana da agogo a wayarsa yana da agogo wasa'atu mu'allaka bil judran sannan ga agoguna nan ko ina an manna su a bangayen masallatai da gidaje da shaguna da ofisoshi da bedrooms ko ina yanzu akwai akwai abin nan wato wato abin nan agogo wa mu'linun mata ya kuna al'imsaku gairu shar kuma agogon nan yana gaya maka yaushe ya kamata a daina cin abinci da ka kalla agogon kai kasan da ya kamata a daina cin abinci ko baka ci kiran sallah ba mata azanu mu'minu mata azanu al-fajr yana gaya maka shi ne za a kira sallan al-fajr wala yu'dharu fi hadha ahadun bi jahalatin ba za a yi wa kowa uzuri da jahilci ba falyahtatil mar'u lidinihi mutum ya kiyaye addininsa kaga zamaninsu babu agogo babu hasken lantarki cikin duhu ne yake saboda ba mutum ba zai san me ake ciki ba sai ya ji kiran sallar babu alam babu babu gauro tashi gari ya waye babu mai zagaya na cewa jama'a za a dakata da sauran lokaci kaza babu kwamitin sarkin musulmi ko kwamitin izala masu raba takardu duk waɗannan dabarun babu su duka babu wata dabara in banda asalin nan shine mene a ci a sha hatta yu'azzina ibn ummi maktum za su gaba cin abinci ne har sai sun ji wancan ibn ummi maktum din nan kaga ba su da wata dabara ta wuce wannan so haka aka musu wannan sassauci to mu ma ba za a ce hadisin ya daina aiki saboda zamanin mu ba amma dai kai kai wai kanka kiyamu lalle ka kiyaye ya zama ka gama cin abincinka a natse lokacin da ya kamata ka gama ci wala yu'dhar fi hadha adun bi jahalatin falyahtatil mar'u li dinihi mutun ya kiyaye addinin sa kar ya je ya bata addinin sa to kari akan wannan shine jama'a tunda ya magana akan agogo a wannan zamanin mutane suna shiga cikin rudani game da hukuncin waɗannan alat su agogo su kalanda kiran sallan da yake a gidan rediyo kwamiti da wane ne da wane ne wasu sukan ma za a fasa ce duka bidiyoyi ne to wannan zafafawa ce gaskiya ba bidiyoyi bane bukatu ne na rayuwa suka kai ga haka kuma babu wanda yake yin su da sunan yana ƙara wani ba addini bukatar rayuwa ce kaman kaman maganar da muka yi ne kwanaki duk wanda ya ce misali abu kaza da aka rataya a masallaci kaman allan allo na lokacin sallah daga ga akwai da suke ganin bidiya ne ko a cikin mutanen mu ustazai amma kuma sun yadda a sa agogo a masallaci sun yadda a sa loudspeaker kuma duk su ma amfani da aiki da su ake don sauƙaƙa lokacin ladanin in zai kira sai ya leƙo ya ga lokacin ƙarfe nawa shi kuma wancan ladanin shi kuma ya leƙo ya kalli kalanda ko wannan allan to kaga da abu ɗaya suke yi lazumin ka ce wannan allan bid'a ne da ake wuce lokutan sallah to wannan abubuwan shi ma bid'a ne domin da aiki dai suke a cikin masallaci kuma duka babu su a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi masallaci malamai sun yi sabani game da tauqifi ne ko kuwa haja ce waƙi'in aikin mutane na nuna cewa haja ce domin yanzu wannan shef ɗin masallacin nan da irin abin da aka amfani da shi na mawad aka gina shi ai mun tabbatar bayan da aka gina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko fadinsa ko girmansa ko yanayin kalarsa kuma yadda muka yi namu ɗin nan ba mu lazanta wa kowa sai irin haka ba kuma ba na wani muka so koya muka yi ba kawai tunani ne muka ga cewa ya kamata mu mai wannan surar muka yi shi ba ma jin cewa wannan surar tashi ta fita kowa hakan ka je next masallaci su ma nasu sun yi ne gwargwadon bukata fankokin nan adadin su da fitilun su muna da hadisin da yace ga adadin su ba mu da shi abinda kawai muke da shi a sunna kawai shine alqibla gabas ce ita shi kade muke da shi amma kalan fankoki kalan daddumai fadin masallaci fadin da ke tsakanin sahu da sahu duk wannan ishihadin mu ne ko ba maganin cewa addini muka ƙara ko namu yafi na kowa sai da idan wasu ga a cikin nasu buƙatar suna da buƙatar allan allan mai sunan shi allan lokaci wasu ma suna da buƙatar allan timetable din limamai in suka saka buƙatar su ce ko to ba bid'a bane ba haja ce so da lazimin kace nasu bid'a ne kai ma dole ka buka cire duka naka kana da wani abin da kai babu shi a zamanin annabi kuma ka yarda da shi kamar musu jikayensu to haka mumbari mumbari shi ma matsala ce ta ijtihadi malamai sun yi sabani akan shi sai yanzu wannan katakon mumbarin nan shine ne katakon da aka wa annabi ba shi bane in ka ce ba za wani ba zai mumbari salon yadda yake so ba to kuma sai ka yi sai ka yi da irin katakon da aka ji aje Madina ne mu katakon ayi irin shi exactly amma kai baka yi rana da exactly ba kuma kana cewa wasu da suka yi bid'a ne su ma nasu ba irin na annabi bane kama naka ba irin shi bane abin da yafi muhimmanci game da mambari shine abin da ake faɗa akan mambarin ana hudu ba ba katakon da ake zama a kai abin da ake faɗi shine fi muhimmanci karatun su da ka zama mu gane yadda ake taswirin masail musamman kuma idan masail masail ne khilafiyya ko da baka yi da wani batu ka dauke ta a matsayin dalilin fitina da tashin hankali saboda shi zaman lafiya tsakanin musulmai da haɗin kansu da fahimtar junansu yana daga cikin daruriya na al'umma kamar yadda shi ma saɓanin daruri ne shi ma yadda musulmi ba za su gushe ba suna saɓani haka kuma ake umarcinsa da su kar su gushe suna neman wa kansu haɗin kai da taimakekeniya ga junansu saboda haka idan wani masallaci sun ga bukatar su sa agogo daya sun saka shikenan wasu sun ga su sa biyu sun saka wasu ga su ba su da bukatar agogo ko kuma ba ma su da kudin agogo talauci ya riga ya kan musu ba su saka ba duk ɗaya ne da inda aka saka da inda ba a saka ba amma fa duk wannan zai nufin a saki asalin wato ana yin amfani da su ne wajen taƙariri kusanto da masail ɗin me asalin lokacin azhar shine rana ta yi zawali sau da ka kullum a dinga duba wannan ko kuma kwana ɗaya biyu a sake dubawa don an duba sai a yi tamin da agogo ma'ana muna sa rana tana zawali ƙarfe sha biyu da minti arba'in ko to kullum mu dinga dubawa mu ga tana nan a yi da take haka da haka tun sha biyu da minti talatin sai mu fara shirye-shiryen sallah mu yi alola mu kira sallah amma mun dai san gasan take zawali kaga an mana takarib saboda ka wannan abubuwa ne jama'a duka masu sauƙin fahimta in ka ce masallaci dole sai da kake so za a yi to fa jama'a akwai matsala domin sayyidina Umar sayyidina Abubakar ya canza masallacin manzo Allah sallallahu alaihi daga yadda yi shi ba wanda ya ce mai bid'a sayyidina Usman ya canza ba wanda ya taba cewa bid'a yayi bayan sayyidina Usman sarakuna nawa ne suka canza masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yanda da ake na Fahad din nan ko na Abdul Aziz ko na waye kullun canzawa ake gwargwadon bukata da a ce bai halasta a canza yadda annabin nan yayi ba da sabai ba su kyala abubakar yayi ba da ba su kyala usmana ya expanding ba shi annabi da ya nashi ma ai bai rufe shi duka ba rufin can baya haka babu ma rufi azin rufin da aka yi ba su da wadatar da za su yi masallacin duka ba shine har yake jikewa idan an yi ruwan sama ba har suna sallah akan akan tabo saboda akwai wani wuri haka yadda ka san gidan talaka da daidai ya rufa wani waje bai rufa wani waje ba haka annabi bai yi daga baya ne nan ne ahlus suffa suke nan ne aka musu rumfa ahlus suffa suna kwana daga baya aka rufe aka zo aka yi attachin kaza aka yi attachin kaza aka yi kaza har yazo yadda yake dinnan kaga kenan ashe masallaci ana yin shi ne gwargwadon bukata da gwargwadon al'adan mutanen wuri akwai inda in aka yi masallaci aka yi shi to ya zama an wulakanta addini akwai inda kuma aka yi ya zama alfahari ana so masallaci ya zama nagartar shi bai gaza nagartan gidajen da yake kewaye da su saboda da mu anan yanzu cikin birni muka masallacin ƙasa to mun cuci addini dole ne mu yi shi yadda yake din nan a sa tires a sa fanka a sa AC a yi toilet na yan gayu saboda haka muke a gidajen mu amma a ƙauye ba lazimi ne sai sun yi wannan masallacin su ma yi gwargwadon bukatar su gidajensa na ƙasa ne su yi na ƙasa in sun samu wani alajin birni ya musu fiye da haka babu laifi Allah ya sa mun gane waɗannan masailin za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi